أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci inda muke za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu ganewa ya ba mu fahimta ya sa kuma mu aiki da shi inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin babi da yake magana kan sallah na idi za mu tashi daidai wajen yadda za a yi kabbarori din nan ko wata kabbar duburar salawati wannan shine darasi na 37 insha Allahu malam yace wa takabbur dubura salawati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabarori da ake yi bayan salloli in an yi sallah na lahiya mun yi magana kan cewa za a yi ta yin wannan kabarori daga daga daga azhar na wannan rana har zuwa asbahi na ranar hudu kwana hudu bayan sallar lahiya din to kabbarorin su ne wa'annan ka mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa in jama'a idan ya hada ma'a takbiri sai ya hada da tahlilan wa tahmidan ya hada da hailala da kuma hamdala to fa hasan wannan yayi ya ƙuli yana cewa insha Allah insha a zalika in ya so sai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu to kaga ya hada da hailala kenan shi hailala shine la ilaha illallah hamdala kuma alhamdulillah walillahi alhamdu to in ya hado wayannan duka shi ma duk wanda yayi yayi wa kadru ya haƙiƙa an ruwaito an malik daga imam malik haza an ruwaito wannan ma daga wajen imam malik a haɗa takbiri ɗin da tahmidi da tahalili ga baki ɗaya wal awwal amma yin na farko Allahu akbar Allahu akbar wal kulli da dukkanin su ka haɗa wasu wannan wato kana da zaɓi mutum ya samu yayi duk wanda ya ɗauka a ciki to wal ayyamul ma'lumat wayannan kwanaki ma'alumatin sanannu su ne ayyamin nahar kwanaki na na yanka mun gane ko ranan da aka yi yanka na farko da rana na biyu da rana na uku su ne ayyamul ma'alumat su ne kuma wayannan kwanaki da ake yin kabarbari wal ayyamul ma'adudat ayyamu minan ayyamul ma'adudat kuma su ne ayyamu minan wato kwanakin mina wahiyar salasata ayyamin ba da yawmin nahar su ne kwana uku bayan ranar da aka yi suka to wannan an gama da shi wal ghusl yin wanka lil idaini saboda idi guda biyun nan idin lahiya da kuma idi na azumi hasan wannan abu ne mai kyau amma wa laysa bilazimin ba wai wajibi bane bai zanto wajibi a ce dole sai ka yi wanka ba amma idan mutum ya yi wanka ya aiki na mustahabbi aiki na mustahabi shine duk aikin da ka yi wanda za ka samu lada amma in ba ka yi ba ba za a tuhume ka cewa mai isa ba ka yi ba shi ake kira mustahabi wa yustahabu fiha an so a cikin wannan fihi ma a cikin sallah na lahiya da sallah na na idi na azumi an so a ɗiba wato mutum ya sanya turare wa wal hasnu min sannan kuma ya nemi kyakkyawa daga cikin tufafin sai ya saka wannan duk layi ne na mustahabbanci amma in hakan bai samu ba duk wanda mutum ya yi wannan laba asa sai dai ba a so mutum ya je da kayan da yake yin aiki da shi alal misali kana gareji ko kuma kana aikin kira ko kana aikin abin nan ko kai mahauci ne to duk waɗannan ko kuma mai aikin bola duk wayannan ba su su je masallaci da wannan kaya na aiki musamman musamman wato wanda yake mahauci da kuma mai aiki na bola can cikin iziya ya zo can cikin muktasar shi rumadin najisu najisu haka nan dukhanin najisu najisu wato da kura da hayaki na najasa duk najasa ne wato duk wanda ya aikin bola akan so kafin ya yi sallah wannan kaya nashi ya cire su bayan ya cire sannan sai ya yi wanka saboda ƙuran da ya hau jikinsa saboda wannan ƙura shi ma najasa ne na wannan babi kuma ya ƙare a nan za mu shiga sabon babi fi salatul khusufi wannan babi zai mana bayani kan sallah na khusuf khusuf shine wato rufewan rana ko na wata kaga wata gashi da hasken shi amma kuma ya zo ya shiga wani shamaki inda zai koma ja ko kuma zai koma baki shi wata abinda yake kawo masa husufi wato ai abinda ke kawo husufi na rana shine inuwa na wata sai ya sha makance tsakanin rana da wannan duniya namu to sai ka ga rana ta ɗauke haskenta waje ya zamanto kamar an yi zai zamanto kamar abin nan an samu inuwa za a samu inuwa wajen zai gashi dai kana ganin hasken rana kana ganin kamar da rana amma gashi ya inuwa in ya yi tsanani sai ka ga waje ya yi duhu ma gaba daya to wannan shine kusufi na na rana shi ma na watan hakan ne yake faruwa in duniya ta juya lokacin da wata ke tsaye wato akan samu irin wannan shi ma za ka ga wata ya shiga cikin wani yanayi zai yi ja sosai ko kuma ya yi baki to wannan duk ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa kusufin nan ba yana faruwa domin mutuwan wani ko kuma aihuwan wani ba ne a'a ba don wannan yake faruwa ba ayoyi ne daga cikin ayoyi na Allah saboda haka baya faruwa don mutuwan wani ko don aihuwan wani saboda haka idan kun ga wannan ya faru to ku ci gaba da yin istighfari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kenan kuma ya karantar da wannan sallah na kusufi inda take ma a ka'ida sunnatun wajibatun sunna ce wata ke mai karfi ya ce sunnatul wajiba bi ma'ana sunnatul muakkada sunna ce mai karfi mala yace za khusifat shamsu idan rana aka samu khusufinta to kharajal imam liman zai fita ilal masjid zuwa ga masallaci nan ba masallacin jeji ake tafiya ba a masallaci na kamsu salawatu ko ko masallacin juma'a zai fita da mutane gaba daya ba za a tsaya ne a ji ana ta kallon ina rana yake a nemo tubarau ana sawa ba ga abin da addini ya faɗa mana yau idan an samu irin wannan to liman zai fita faftata hassalata yana fita zai je so masalla da mutane ba a yin kiran sallah ba a ta da ikama shine ma yace bigairi azanin ba tare da kiran sallah ba wala ikamatin ba tare da an yi ikama ba summa qara'a sai liman ya karanta qira'atan dawila wato karatu mai tsayin gaske sirran a koye mun gane ko zai karatu mai tsayin gaske sirran a koye bi nahwi suratul baqara zai kwatankwacin suratul baqara ga baki ɗayanta zai karanta a wannan lokaci ɗin. Sun mayarka usa ya yi ruku'u, ruku'an ɗawilan, shi ma ruku'u wanda yake mai tsahin gaske. Nawa zalika kwatankwacin karatun da ya yi. Mun fahimta, sun mayar faura sa Hussein ɗago kan shi ya kula yana cewa sami Allahu liman hamidahu, sun mayaqra'u sai ya sake yin karatu dunal qira'atul ula amma tsayin karatun ba zai kai karatun da yayi a karatunsa na farko ba wannan duk muna cikin raka'a na farko ne in ya taso daga ruku'u din ba sujada zai tafi ba yana tasowa daga ruku'u sai ya ci gaba da karatu ya karanta Fatiha sai kuma ya ci gaba da karanta wata sura aka ce kamar suratul Ali Imran mun gane ko wannan take bin suratul Baqara yawa shi yasa ba zai kai tsayin suratul Ali Imran bai kai tsayin suratul Baqara to sai ya karanta wannan aulawi zalai ko makamancin wannan ta za ka iya cewa to yanzu ai ba duk limamai ne suke da hadda ba mun gane ko to ya za a yi a irin wannan waje din sai ga kusufi ya faru limamin kuma bai ba shi da haddin da za a ce ya karanta suratul baqara to ya karanta abin da ya sawaka masa daga cikin alkur'ani wasu ka ce ka ya dawo kulhu wallahu ya ta karanta ta yana maimaita ta kwatankwacin tsayi wanda zai yi na suratul baqara ya yi ta karanta kulhu wallahu ya yi ta karanta kulhu wallahu ya yi ta karantawa suratul ahad na'am to bayan ya yi wannan karatu na biyu na wa zalika sun mayar sun mayar kira udunar kira'atul ula ko yawa sun mayar ka usai ruku'u na wa kira'ati kwatankwacin dade wanda zai a ruku'u zai dade kwatankwacin karatun da yayi sun mayar fa'ura sau sai ya dago kanshi ya kula yana cewa sami Allahu liman hamidahu sun mai sujada to anan ne zai je sujada to kaga raka'a na farko yayi Fatiha yayi sura sai yayi ruku'u da ya taso daga ruku'u maimako ya je sujada sai ya sake karanta fatiha da sura sai ya sake yin ruku'u in ya ɗago daga ruku'u a nan ne zai je sujada ya gama da raka'a na farko kenan ka raka'a na farko tana ɗauke da fatiha biyu sura biyu ruku'u biyu faɗin sami Allahu liman hamidahu ma so biyu mun fahimta yawwa sun mayar ka sun mayar ka wani hawa qira'ati saniya sun mayar fa rasu ya qul sami Allahu liman hamidahu sun mayar zidi sai sujada sujadatain sujadu guda biyu tammatain cikakkun sun mayar qra'u sun mayar qum sai ya saki tashi lokacin ya zo raka'a na biyu kenan fayakrahu duna qira'ati allati tali zalika sai karanta karatu wanda bai kai karatunsa na na karatu sura na biyu a raka'a na farko ba mun gane ko sai ya karanta abinda bai kai wancan karatu din ba wajen wajen tsaye eh sun mayar ka sai yayi ruku'u na hawa qira'ati kwatankwacin dade wanda yayi a karatun da yayi a wannan wato karatunsa na na sura na uku kenan sun mayar fa'o sannan sai sake ɗago kanshi kama zakarna kamar yadda muka ambata sun mayar dunal qira'ati hazi sai sake karatu wanda bai kai wannan ba kaga raka'a na biyu ita ma kamar raka'a na farko take sun mayar ka sai sake ruku'u na hawa zalika kwatankwacin wannan mun gane ko sun mayar fa'o rasahu sai ɗago kanshi kama zakarna kamar yadda muka ambata wannan ya gama kenan san ya gama da raka'a na biyu shi ma raka'a guda ɗaya ne mai fatiha biyu da sura biyu kamar yadda raka'an farko take mai fatiha biyu da sura biyu sai dai kowane raka'a karatun farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku na uku ya fi na hudu wajen daɗewa sun ma yasjudu sai sujada kama zakarna kamar yadda muka ambata sun ma ya tashahhadu sai ya yi tahiya wa yusallim sai ya yi sallama waliman sha an yi salli fi baiti misal zalika wanda ya so ya salla a gidan shi ma dai to zai yi salla ne irin wannan siffa da aka bayar eh an yaf'ala wa laysa fi salatu to wannan an gama da salla na kusufu shamsi kenan inda rana ne abin ya faru to abin da mutane za su yi kenan kuma kaga suna ce wanda ban mu aikata ta sosai in fact mutane ba sa aikata ta matuƙa za ga an samu irin wannan husub din a wayannan shekaru da suka gabata ana samun irin wannan amma sai ka ga mutane suna suna zamna kawai ana ta hira da sauransu to amma abinda suna ta karantar ayi kenan wannan shine na rana saura na wata malam yace walaysa fi salatil qamar jama'atin a wajen sallah na khusuful qamar babu zancen tara jama'a a daidai wannan waje ɗin a'a. E, wali sallin nasu mutane za su yi sallah inda zalika a wannan lokaci abzazan ɗaiɗaiɗai ɗansu, kowa zai yi sallan shi ne. Wal qira'atu fiha jaharan kuma karatun da za a yi a bayyane yake ka sayar ruku'il nawafil kaman sauran wato nafilfili da ake yi. za a yi ta yi ana maimaita ba a kawo siffan cewa za a yi wannan dogon karatu kamar na na rana ba za a yi ta yin nafila dai kawai za a yi ta yin nafila ana maimaita ana ta ana maimaita gwargwadon abin da ya sauwaka maka wallahi safi isru salatu khusufi shams khutbatin a ƙarshen sallar khusufi shams babu zancen yin huɗuba murattabatin wanda ta zo a ce sai an yi huɗuba bayan an yi wannan a'a ba a samu wannan ba amma wala ba asa babu laifi an ya izan nasu an ya izan nasa liman ya yi wa mutane wa'azi wa yi zakira kun sannan ya tunasar da su kamar yadda ya zo cikin muktasar ce babu laifi mutum ya yi liman ya yi wa'azi bayan an gama sallan kusuful shams to babu laifi mutum ya yi liman ya yi wa'azi wa mutane amma ba a jero cewa lallai sai an yi hudu ba ba wannan shine sallah na abuwayan nan na filfili wanda suke sunnoni ne masu ƙarfi idan ya faru sannan a cikin jama'a wanda yake musulmai musamman na kusufin shamsin nan ana yin sako-sako da ita yawa hakan nan kuma na kusufin kamarin ba kowa ke iya ganewa ba ibin zo wani lokaci kusufin kamarin ba sai an yi bacci yake faruwa sai an kwanta an yi bacci in ba dai ka san kana bibiyan yadda a sararin samaniya ke tafiya ba sai an yi bacci yake faruwa shi ma duk shago ne yake sha makance abin nan ɗin haske na na wata ɗin amma duka mu sani da wata da rana duk taurari ne wanda Allah ya sanya mana su kuma ya taimaka mana da su domin yin lissafi kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani da kuma samun daidaituwa na yanayi yawa kwanakinmu kuma sun bambanta da kwanaki da suke cikin wayancan ka samu kanka a duniyan wata to kafin ka kwana ɗaya kwana ɗaya a duniyan wata sai ka kwana 29 a duniyanmu shi ne za ka kwana ɗaya a can mun gane ko ya ka kwana 29 da rabin kwana kafin shi ne kwana ɗaya na can ko na duniyan wata in za ka lissafa irin kwanakin mutu kwana 29 ne ya kuma wasu taurarin da wato sai ka yi shekara da shekaru ma kafin kwana ɗaya eh yanzu yau 24 ko gobe 25 in ka fito da daddare lokacin da wata ya fito can cikin dare za a ga wasu taurari guda biyu a gaban shi haka to wayannan taurari ɗin su ma wasu duniyoyi ne irin namu ya masu haske amma sai gobe ne za su fito duniyoyi ne irin namu to ɗaya daga ciki kwana ɗayanta a can akwai duniya mai zobe da ita ma satin za ta fito kwana ɗayanta a can shekaru talatin ne a nan sai shekaru zai ka shirka lissafin mu shekara talatin shine kwana ɗaya a can to akwai ɗayan ma Uranus da za ta fito ita ba za su fito jera haka ga watan ya sha ta haka su zaka gan su guda biyu haka yawa su ma an jima kuma ba a samu irin fitan su wannan ba shekara 84 ne kwana ɗaya kwana ɗaya a can ɗaya daga cikin su so to wannan yana daɗa tabbatar maka da Allah shine Allah can cikin alkur'ani yana faɗa mana wa inna yawman lallai kwana ɗaya wajen Allah wato shekaru dubu ne mimma ta hudu da daga lissafin da ko kuke yi to kaga abin in ba ka sani ba kaga to kwana ɗaya can kwana dubu to gashi a ilimin da kawai aka ba ma ɗan adam inda Allah yake cewa ma utitu min ilmi illa qalila sai dan kadan aka bayar har ɗan adam ya gano akan wata watan nan da yake kusa da mu kwana ɗayan shi shine kwana 29 sannan ya je ya gano tauraro ma akwai tauraron da duniyar da sai kai kwana shekara tamanin da hudu kafin kwana ɗayan can to me in lissafin abinda shi Allah ya sani saboda haka sanin wannan ba wai wani abu bane kawai zai ƙara maka imani da yadda da Allah shi ɗaya ne yawa da yadda da kai ɗin kuma ba komai bane cikin halittar Allah a cikin halittu na Allah mu ɗin nan ba komai bane yawa so da ba mu kai komai ba a duniyar da muke ma ba komai ba ne duniyar nan da muke zaune wanda muke zaune a cikin ta da ya wuce kashi talatin muke ciki ba inda ƙasa yake nan ne kuma inda muke rayuwa kashi saba'in da ruwa ne a kashi talatin ɗin nan ne fa jejin mu yake nan ne gidajen mu yake garuruwan mu yake kaza da kaza mu yake da a kashi talatin ne amma sauran kashi saba'in duk ruwa ne a wannan ita kanta wannan duniyar ma da muke ciki ba kuma ita ce babba ba saboda haka mu yi imani da Allah mu tabbatar da cewa shi kaɗai ne shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa shi ne mai yin duk yadda ya so a lokacin da ya so yawa babu wani abin da za ka yi wai cewa bari ka yi domin birgewa sai dai ka yi domin ibada a mazauninka na bawa yawa an halicci waɗanda suka fi ka ƙarfi an halicci wanda suka fi ka ibada ga mala'iku na wanda la ya asunan lahama a marahun ba su saba ma Allah cikin umarnin da aka musu. Ga mala'iku na masu bautan Allah na suna na faɗa mana akwai baitul ma'amur wadda mala'iku dubu saba'in suke shiga a kowane rana su yi bauta su fita kuma ba za su dawo ba har tashin kiyama. Sannan kuma kowane rana sai an shiga an yi wannan bauta. Sai sun shiga sun bauta ma Allah to don ka ki bauta ma Allah baka rage Allah da komai ba. haka nan dan ka bauta ma Allah ba wai ka ƙara Allah da wani abu ba wannan duk kana yi ne domin kai kanka saboda ranar da za a je a tarar gobe wanda za mu ga wayannan ayyuka ɗin sai ka yi tunanin ina ma da ka ninninka aiki na bauta ɗin a nan gidan duniya Allah ya taimake mu Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin wa alaikum salam kamar sallan tsakanin watan da eh ba za mutum ba zai yi irin na rana ba kenan zai na fila ne kamar yadda aka saba yi eh na wata ba shi kamar na sauran na filfilin mu haka za ka yi na yau na rana ita ce ta zo da wancan siffa ɗin na za ka yi fatiha biyu a raka ɗaya ka yi sura biyu a raka ɗaya ka yi ruku'u biyu a raka ɗaya na shine raka'an farko to irin shin kuma zaka sake a raka na biyu wannan na kusufi shamsu kenan na rana amma na wata zaka yi ne kawai na filfilin da muka saba yi haka zaka yi kana ta maimaitawa gwargwadon ikonka ba kayyade ba صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين